أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata biyu ga watan ramadan shekara ta 1434 hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 21 ga watan bakwai shekara ta 2013 a lissafin turawa wannan shine darasinmu na biyu a cikin wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a cikin wannan wata mai albarka na watan ramadan jiya mun fara da aya ta 28 wanda ruwan sama ya hana mu karisa wanda insha Allah za mu ci gaba a kanta alarama bismillah ya alladhina amanu innamal mushrikuna najasun a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
Allah madaukin sarki yake bayani cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku sani cewa su mushrikai kafirai najasa ce kada su kusanci masallaci mai alfarma bayan wannan shekara idan kuna jin tsoron talauci ne to ku sani cewa Allah zai wadatar da ku daga falalatasa idan ya ga dama inna Allah alimun hakim lalle Allah tabaraka wa ta'ala shine masani kuma shine mai hikima a jiya mun fara fasara wannan aya inda muka tsaya akan faɗinsa cewa mushrikai najisa ne wannan aya ɗin tana nuna mana cewa ashe wanda ba musulmi ba najisa ne haka Allah ya ambace shi mushriki kafiri shi kuma mumini ɗahiri ne shi sa Allah ya ce da su kada su kusanci masallaci mai alfarma imamu qatada yake cewa Allah ya ambace su a matsayin najasa ne li'annahum yujnibuna fala yatatahharun suna yin janaba amma ba sa tsarkaka idan janaba ta kama su ba sa yin tsarki najasa din nan kala biyu ne akwai najasa ainiya akwai najasa ma'anawiya najasa ainiya ita ce najasa da idan ta taba ka sai ka wanke jikinka to wannan anan ayar ba ana nufin najasa ainiya bane ba ana nufin najasa ce ma'anawiya dan ba a nufin cewa idan kafiri ya taba jikinka sai ka je ka sake wanka ko kuma sai ka sake alwala da a ce najasa ce ainiya da sai kayi wanka ko sai kayi alwala in ya taba ka to amma najasa ce ma'anawiyya ma'ana aqidar su ce najasa ba wai gangan jikin nasu ne najasa ba sannan ya ce fala ya karabul masjid haram a nan an yi amfani da masjid haram ana nufin harami ne gaba ɗaya ba wai ana nufin wato shi masallacin haramin kaɗai ba kamar yadda Allah ya faɗa subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير كاغا أنا سيتي من المسجد الحرام الله ياي إسرائيل da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga gidan Ummu Hani ne ba daga cikin masallacin harami ba kamar yadda Imam al-Baghawi ya faɗa a cikin littafin tafsirinsa so anan gurin malamai suke cewa da aka ce fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amihim hada ba ana nufin kada su kusanci masallacin harami ba a harami ga baki daya a wannan shekara din wanda wannan aya ta sauka ne a shekara ta tara a shekara ta tara to daga wannan lokaci Allah ya haramta wa kafirai shiga harami ga baki daya um, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura Ali bin Abi Talib a lokacin da Sayyidina Abubakar ya je ya wakilce shi aikin haji cewa ya je yayi shela ala ku saurara Allah ya hujja ba da hada la'ami mushrikun ana sanar da dukkan wani mushriki kafiri bayan wannan shekara da wannan Allah ya saukar da wannan aya to ba a yadda wani mushriki kuma ya sake zuwa ya aikin hajji ba an hana saboda Allah madaukakin sarki ya ce fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amihim hada daga nan aka haramta musu su je su yi dawafi a ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa a hadisin yake cewa wala ya tufa bil baiti uryan kada a samu wani kafiri ko mushriki da zai je yayi dawafi a ɗakin Allah yana mai tsirara abin da yake faruwa shine a da din suna zuwa aikin hajji su ma sai nasu irin nasu aikin hajji din a matsayin su na waɗanda ba musulmi ba amma idan sun zo dawafi sai mutum ya zigidir haihuwar uwarsa haka zai je yana zagaye yana zagaye dakin Allah babu riga ba wando a lokacin da musulunci bai yi kwari ba musulunci bai yi karfi ba aka basu suna nan suna ta yi to amma bayan Allah ya saukar da wannan aya yanzu cikin surat tauba da makaranta manzo Allah ya tura a sanar da su cewa kada wani mushriki ya zo ya sake yin dawafi a dakin Allah yana mai tsirara kuma ba a bada dama ga wani ya sake zuwa yayi wani aikin hajji ba daga wannan lokaci Umar ibn Abdul Aziz a ya rubuta takarda ta doka a lokacin da yake shugabanci ya ce a hana al-yahudu wan nasara a hana yahudu da nasara min dukhuli masajidil musulmi kada a sake ba su dama su rinka shiga masallatan musulmi saboda a wancan lokacin kafin Allah ya saukar da wannan aya din kafirai suna shiga cikin masallatan musulmi su yi abin da suka ga dama to amma daga saukan wannan aya din Umar ibn Abdulaziz ya dada kafa doka a daula ta musulunci cewa kada a bari wani mushriki ya sake shiga masallaci daga nan ne aka hana dukkan wanda ba musulmi ba ya shiga masallaci ashe bai halatta wanda ba musulmi ba ya shiga cikin masallaci haramun ne wanda ba musulmi ba ya shiga cikin masallaci saboda Allah ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharam ba'da amihim hada aiki ne za a yi gyaran wutar lantarki ne a a tonon wani abu ne a a fenti ne a a menene to sai al'umma musulmi su kiyaye sai dai in abin da ya zama larura ba yanda za a yi kamar yadda muka faɗa aqidar tasu ita ce ake ki ba gangan jikin su ba aqidar ita ce ake ki aqidar kin Allah aqidar kin manzon Allah aqidar kin yin sallah a aqidar kin fidda zakka aqidar kin bin Allah a cikin dukkan dokokinsa so wanda bai bi Allah ba bai mutunta kansa ba bai mutunta dokokin Allah ba to ai bai kamata a bashi dama ya shiga cikin muqaddisatil muslimin wuraren da musulmi suke tsarkakewa suke ibada da shi ba sai ya kafa wannan doka imam ata yake cewa al-haram kulluhu al-makka kulluha haram ko kuma al-haram kulluhu masjid dukkan harami gabaki ɗaya yana nufin masjid haram ne ma'ana an ka ɗauki haramin maka gaba ɗaya a dunkule kun san ba iya masallacin haramin ne harami ba a akwai boundaries daga wuri kaza zuwa wuri kaza shine harami daga wuri kaza zuwa wuri kaza to duk wannan wurin gabaki ɗaya shine ake ce da shi wato haram shi yasa ya ce alharamu kulluhu masjid alharamu kulluhu masjid saboda Allah ya ce fala yaqrabu almasjid alharam ba'da amim hada to ya koyan wana daga nan ne ya kamata ku fahimci cewa abin da ya sa ƙasar saudiya suke hana wanda ba musulmi bai shiga makka ko madina shine wannan aya da allah madaukin sarki ya faɗa da kuma wasu hadisai da za mu zo mu faɗa cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama haramun ne wanda ba musulmi bai shiga garin makka haramun ne wanda ba musulmi ba a ba shi dama ya shiga ya shiga madina to amma ma al'asafi shadid tare da bakin ciki abin rashin jin daɗi ana samun wasu daga cikin agent agent musulmi marasa kishin addini waɗanda suke da ƙarancin ilimin addini da kuma ƙarancin fahimta ɗin sai kaga an yi wanda ba musulmi ba visa ya shiga makka ba inda ba zai shiga ba ya shiga madina ba inda ba zai shiga ba kaga wannan rashin sanin dokar Allah ne ko kuma an sani din ana fandarewa haramun ne wanda ba musulmi bai shiga maka ko madina kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan ita ma madina harami ce madina ita ma harami ce kamar yadda annabi ya bayani wani dan uwa yake bani labari shekarar bara yace yana cikin masallacin harami akwai wani kafiri da ya riga ya san shi kafirin ma adu ladud makiyin addini sosai wallahi yana kallon sa sai ga ya shigo cikin harami ya naɗe takalminsa ya shigo kamar yadda kowane musulmi yake yake shiga yadda ake zuwa ana dawafi shi ma ya shiga kuma shi ya sani suna da kusanci da shi lokacin da ya tafi ya baro shi a Najeriya ba musulunta yi ba ya buga waya ya tambaya wani ya musulunta aka ce wallahi bai musulunta ba ina yake ai yayi tafiya ashe yana kafirin ya shigo abinsa saboda ya zo ya sari kaya ya zo ga asirin musulmi ya yi duk abin da zai yi bayan nan in ya gama kuma ya tafi madina ya harkar da zai yi saboda kurin an bawa yan agent agent masu bawa mutane dama su je aikin hajji ko umra su musu biza su kuma aikin su kenan masifar da take tattare da su kenan su yi wa karuwai biza su yi wa yan fashi da makami biza ha su yi wa yan daudu biza su yi wa wato wato mushrikai masu zuwa suna tsafi suna sai da guraye da layu duk aje a sayar musu da biza su hau jirgi su je su yi wa yan sani biza mutum ya je harami yana yana sani yana yanke aljihun mutane so me yasa aka ce mushrikai kada su kusanci masallacin harami saboda wuri ne mai tsada wuri ne mai kima wuri ne mai daraja wuri ne da dukkan musulmi na kwarai ya kamata a ce ya tsarkake shi so ku sani cewa wannan doka ce ta Allah tabaraka wata'ala da Allah ya haramta a bar wanda ba musulmi ba ya je wannan wuri um, malamai suna faɗa cewa idan ka haɗe wato biladul musulmin garin musulmi ga baki daya dangane da kafirai waɗanda ba musulmi ba akwai hukunce-hukunce guda uku na farko akwai alharam alharam shine wanda muka faɗa yanzu fala ya juzu lil kafiri an yadkhulahu bai halatta ga kafiri bai shiga harami haramin nan ko na makka ko na madina bai halatta ba haka Allah ya faɗa la ya juzu lil kafiri an yadkhulahu bihal kowane hali kuwa ba a yadda ba kafiri ya shiga saboda wannan aya ɗin idan aka samu wani ɗan aike da ya zo daga garin kafirai zuwa ga sarkin musulmi da yake makka ko yake madina to ba zai masa izini ba ya shiga sai dai ya ce ya tsaya a wajen gari can sai a zo a karbi aiken ko a karbi saƙon ko a ji me zai faɗa wannan kenan abu na biyu shine biladul islam akwai biladul islam akwai alharam kamar yadda muka faɗa da makka da madina akwai kuma biladul islam an ce biladul islam shine kamar ƙasar hijaz shine jaziran larabawa tsibirin larabawa tsibirin larabawa wannan ya halatta ga kafiri ya shiga amma ba'dal idin kafiri yana iya shiga biladul muslimina bayan an yi masa izini an bashi dama izinin shine a masa biza ya shiga dan kowace ƙasa ba a shigarta sai da biza to amma in a dokar musulunci ne ba a ba da dama ga kafiri ya zauna a biladul islami ba sai dai in gwargwadon kwana uku kawai shine maqamu safari salasatu ayyam kamar yadda aka ruwaito daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa hadisin Imam Muslim yace la in ishtu in insha Allah ta'ala la la ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jazirati al-arab hatta la ada fiha illa musliman manzon Allah yake cewa insha Allah idan Allah ya bani nisan kwana kuma ya bani dama to sai na fitar da bayahude da banasari dukan su yahudu da nasara sai na fitar da su daga jazirar larabawa shine kasar hijaz da baki daya har sai na zo na wayi gari ba wanda zan bari sai musulmi kadai haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa to shi yasa um, sai na umar ya ɗabbaka wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya fitar da dukkan yahudu da nasara daga jaziratul arabi a wata riwaya din manzo Allah cewa akhrijul mushrikin min jaziratil arab a fitar da dukkan mushrikai waɗanda ba musulmi ba daga jazira ta larabawa jaziratul arabi a fitar da su ga baki ɗaya kamar yadda riwaya ta zo daga imam bukhari da kuma imam muslim um, jazirar larabawa din nan tana farawa ne daga wani gari da ake ce da shi a wato adin can ƙarshen adin har zuwa garin da ake ce da shi rif a iraq daga ƙarshen wato adin har zuwa wato ana ana nufin wato tul dinsa tsawon jazirar larabawa din kenan sannan kuma faɗi tun daga jidda har zuwa ƙarshen ƙasar sham tun daga jidda har zuwa ƙarshen ƙasar sham wannan kewayen wannan tsibiri shine ake ce da shi wato tsibirin larabawa to nan ne aka ce ba halatta bai halatta ga kafiri ya shiga ba sai an mai izini sannan kuma sauran garuruka na musulmi wanda ba na musulmi ne ga baki ɗaya ba akwai cakuɗaɗɗeniya a nan gurin ya halatta ga kafiri ya zauna a ciki bizimma wa aman tare da sanya masa amana da kuma alkawarin zama ɗin da dokoki da wadda shari'a ta yi bayani kamar yadda imam ibn kathir ya kawo a cikin sahihin a wato tafsirinsa dokoki da ka'idoji yadda ake zama tsakanin musulmi da kuma waɗanda suke ba musulmi ba so wannan aya dai tana nuna mana hukuncin shigan kafiri wato masallacin a garin haramin makka ko na madina ba da ame hada bayan wannan shekara wanda sai na abubakar ya je yi wa mutane wato aikin hajji kuma Ali bin Abi Talib ya yi shela kamar yadda manzon Allah ya umarce shi ya yi shela to a nan gurin bayan an kafa wannan doka su musulmi sai suka ji wani yanayi na rashin jin daɗi sai suke ganin cewa a to ai gaskiya talauci zai same mu an hana waɗannan mutane shigowa harkar kasuwancin mu fa saye da sayarwa kayan business din mu to ya za mu yi to shine Allah ya ce in khiftum ailatan idan har kuna jin tsoron talauci ne saboda waɗannan 'yan kasuwa masu kasuwanci wanda ba musulmi ba sun daina shigowa wuraren ku to ai faso fa yughnikumullahu min fadlihi to da sannu Allah tabaraka wa ta'ala zai wadata ku daga falalarsa kada ku ji tsoron talauci Allah shine mai wadatawa tabaraka wa ta'ala in sha'a amma in ya ga dama wannan aya take nuna cewa Allah shi ke wadatar da dukkan wanda yake da wadata amma sai in Allah din ya ga dama ba wani wanda yake samun kuɗi ko arziki wai da ƙarfin tuwansa babu shi wallahi idan ka ga mutum ya samu kuɗi ko ya samu mulki ko ya samu sarauta ko ya samu matsayi wallahi wannan ya samu ne da ikon Allah da ƙudurar ubangiji tabaraka wa ta'ala amma ba wai dabarunsa ba ko ba wai sihirce sihircensa ko tsafinsa ba kamar yadda wasu ake ba su sihirce sihirce da tsafe tsafe dan saboda kada kuɗin su ƙare idan mutum yana da ɗan kuɗi yana business sai ya rinka bin malamai bokaye yana zuwa suna bashi sirce sirce a yanka kare ya ci a bashi hantar naman kare hanta kare ya cinye a yanka masa naman alade shi ma ya cinye dan saboda ainihin kuɗin su tsaya in mai mulki ne sai a sashi ya rinka zuwa yana luwaɗi dan wai mulkin sa ya tabbata ko kuma a sashi ya je ya zina da mahaukaciya irin mahaukata mata ɗin nan masu zama a cikin kasuwa duk wannan suna da amfani a wurin matsafa shi yasa ma kuka ga kun daina ganin su da yawa da yawa dan kame su ake ana ana ana harkoki da su Allah kiyaye to ku sani cewa wannan duk a aqida ta musulunci ba daidai bane wannan kuskure ne Allah ya wadata su kamar yadda Imam Ikrima ya faɗa ce fa aghnahumullahu azza wa jalla bi an anzala alaihim al-matara mijraran Allah ya wa musulmi wadata ya ta saukan musu ruwan sama midraran yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا sai Allah ya ce me qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yawmil akhir ku yaki waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar ƙarshe ba ahlul kitab kenan waɗanda ba su yi imani da Allah ba da ranar ƙarshe da kuma sauran mushrikai gabaki ɗaya yani la yu'minuna ka imanikum billahi wal yawmil akhir saboda sun ce uzairu dan Allah ne yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne yan kirista kuma suka ce isa dan Allah ne wannan kuma ba imani ba ne kuma wannan shirka ne lalle Allah ba shi da ɗa uzairu ba dan Allah ba ne kuma isa ma ba dan Allah ba ne dukansu bayan Allah ne wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu mutanen da ba sa haramta abinda Allah da manzan Allah ya haramta Allah ya haramta cin alade su kuma sun ce halal ne Allah ya haramta cin kare su kuma sun ce halal ne Allah ya haramta cin riba su kuma sun ce halal ne Allah ya haramta dukkan abubuwa na tsiya da barna da luwaɗi da zina duk suka halatta kaga la yuharrimuna ma harrama Allah ba su haramta abinda Allah ya haramta ba wala yadinuna dinal haqqi sannan ba sa yin addini irin na gaskiya ai la yadinuna dina alhaq wa huwa dinul islam ba sa yin addini na musulunci imam qatada yake cewa alhaq huwa allah yani la yadinuna din allah ba sa yin addini irin na allah wanda allah ya ce ayi wa dinul islam imam abu ubaida shi kuma yace la yuti'una allah ta'ala ta'ata ahlal haqqi ba sa yi wa Allah da'a irin yadda masu gaskiya suke yi wa Allah da'a su ne waɗanda minan ladina utul kitab cikin waɗanda Allah ya bawa littafi yahudu da nasara ba su yi imani da Allah haƙiƙanin imani ba ba su gaskata Allah haƙiƙanin gaskatawa ba ba su haramta abin da Allah ya haramta ba ba su halatta abin da Allah ya halatta ba shine minan ladina utul kitab ku yaƙe su hatta yu'tul jizyata an yadin har sai sun ba da jizya shine haraji kenan almadrubu ala riqabihim wanda aka dora musu akan kafadun su za su rinka biya wannan idan akwai daula islamiyya kenan yayin da akwai daula ta musulunci ana aiki da hukuncin Allah to wannan shine abin da ya kamata a yi an yadin za su bada wannan akan kaskanci da wulakantuwa shine an kaharin wa zul kenan shine an yadin ko kuma ka ce kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa yace yutunaha bi aidihim wala yursiluna biha ala yadi ghairihim su kawo da hannunsu ba sai sun aiko wani ba a'a da hannunsu za su zo su kawo wa sarkin musulmi su miƙa su ce ga harajin su ba za su aiko wani ba wasu malaman kuma suka ce an yadin ana nufin su kawo shi hannu da hannu ba tare da bashi ko jinkiri ba wannan an karrara musulmi akan su karɓi wannan jizya su karɓi haraji yanan daga nan ya kamata mu gane asalin haraji ba musulmi ne ke ba da shi ba haraji asali ba musulmi ke ba da shi ba wanda ba musulmi ba shi ne ke ba da haraji idan yana zaune a garin musulmi su bayar da shi wannan wahum saghirun ai wahum makhurun an rinjaye su waɗanda su su ne waɗanda suke ƙasa ba suna kan nasara ba imam ikrima yake cewa yutuna jizyata an qiyam wal qabidu jalis ma'anar wahum saghirun za su bayar da wannan jizya din suna tsaye wanda zai karba din kuma za su bashi yana zaune wannan shine izzatul islam an yi lokacin da aka samu wani sarki cikin sarakunan musulunci wanda idan hadiri ya taso malam ya ganshi sai ya ce amtiri haithu shaiti ya ke wannan hadiri ki je ki wannan ruwa duk inda kika ga dama daga nan har iya bangon duniya duk inda hadiri zai je zubar da ruwa ya je zubar fa inna kharajaki ya atini aina ma kuntu harajin ki zai zo mun duk inda nake kuma wallahi duk inda hadirin zai je zubar da wannan ruwa bi idan Allah ta'ala idan an yi wannan noma din sai an tattaro harajin an kawo wannan sarki na musulunci lokacin da ake musulunci ake zaman lafiya kenan hankali yana kwanci babu wani tashin hankali to wannan yana nuna mana daukakan addinin musulunci akan dukkan addinai muna sanar da duniya cewa su sani cewa wannan duniya ta Allah ne ruwa na Allah ne iska ma na Allah ne ƙasa ta Allah ne amfanin gona na Allah ne dukkan dukiya ta Allah ne sama na Allah ne ƙasa na Allah ne duk abin da ake rayuwa ga baki ɗaya na Allah ne so bai kamata wani bawan Allah ya zo ya rayu a duniya baya bauta wa Allah ba ghairi ma'qul babu hankali hankali bai dauka ba a ce mutum waye bayar da ruwan sama yanzu anan akwai wata gwamnati da ta isa ta saukar da ruwan sama babu ita a duniya ba a yi ta ba wallahi akwai wadda ta isa ta bada akwai wata al'umma da ta isa ta bada ruwa wa teku akwai al'ummar da ta isa ta tsirar da masara kwaya ɗaya wallahi kwayan masara guda ɗaya da duk duniya za su haɗu su yi masara kwaya ɗaya fa ban ce maka biyu ko uku ko hudu ba ba wanda isa yi amma yanzu wannan bai isa ya nuna mutane cewa akwai wani mai yin wannan abun ba kwaya alkama guda ɗaya kwaya gero guda ɗaya kwayan maiwa guda ɗaya akwai wanda ya isa yi lemo na zaƙi da ake sha kwaya ɗaya akwai wanda akwai wani kamfani da yake kera lemon zaƙi irin wannan wallahi babu shi so ashe akwai mai saukar da ruwa akwai kuma mai bayar da abinci kuma akwai mai kashewa akwai mai rayawa ba mutane suna mutuwa ba akwai wani wanda ya isa yake da wani science ko wani technology da ya isa ya dawo da matacce to ashe mai akwai mai kashewa kuma akwai mai rayawa akwai mai ciyarwa akwai mai shayarwa wa huwa alladhi yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin haka annabi ibrahim ya faɗa kaga aqida kenan yace Allah shine yake ciyar da ni shine yake shayar da ni ma'ana ba mai ciyarwa sai Allah ba mai shayarwa sai Allah sannan kuma shine idan nayi rashin lafiya wa idza maridtu fa huwa yashfin idan nayi rashin lafiya Allah nan shine yake warkar da ni so da'awa ta musulunci shine ubangijin da yake bayar da wannan ruwa ruwan da ya sauka ɗazu allah mu din nan da ya ce ai sallah ai azumi a watan ramadana shi ya saukar da wannan ruwan sannan wannan ubangiji din da ya ce mu yi sallah mu je aikin hajji mu je umra mu yi ibada shi ya cancanta a bauta masa bai kamata a bauta wa wani allah ba ba a bauta wa dutse ba a bauta wa bishiya ba a bauta wa ƙasa ba a bauta wa kowa sai Allah shi shi kadai kaga ashe wannan yana nuna mana addinin musulunci shine addinin gaskiya shine addini na daidai ina jin kai ma za a ce da kai baka da hankali idan za ka zo gidanka babanka ya baka abinci da safe ya baka da rana ya baka da daddare ya ɗauki nauyin kuɗin makarantarka ya ɗauki nauyin rashin lafiyarka ya dinka maka rigan da zaka saka ya yi maka aure ya sama ma gidan zama yana nan yana lura da lafiyarka yana taimaka maka sannan kuma idan ka zo ba da wani taimako ga wani mutum ka tsallake ubanka baka bashi ba lalle ka zama mutumin banza a hankalce fa ba aya ba hadisi to wannan ubangiji da ya mana komai da komai ya ba mu lafiya ya ba mu ji ya ba mu gani ya ba mu hankali ya ba mu kwakwalwa da za mu ce mu ce mu ce mu kulla mu kwanci kuma amma sai mu zo bauta mu ki bauta mashi mutane a zo ana bauta ana kiɗa an taɓa bauta Allah da kiɗa da rawa a yi kiɗa a cashe a yi rangaji an taɓa bauta Allah da wannan a'a kuma ya mutum zai je na bauta rana wanda ita ranar fito da ita ake ai wani ne fito da ita ko ba haka bane to karka bauta wa rana karka bauta wa wata wasu suna bautar wata wasu suna bautar rana wasu suna bautar dutse la tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna Allah ya ce kada ku yi sujada wa rana bauta kenan kada ku yi sujada wa wata bauta kenan wasjudu lillah ku yi bauta wa Allah allazi khalaqahunna wanda ya halicci waɗannan abubuwa gaba ɗayan su inda ku bauta kuke ta gaskiya kenan da'awa ta musulunci tana nuna mana mu yi bauta ga rabbu hadal kaun ubangijin wannan duniya ɗin gabaki ɗaya to wannan yana nuna mana izzatul islam ɗaukakan musulunci da kuma shaharar wato musulunci ɗin a nan gurin malamai suke cewa wannan aya tana nuna mana bai halatta wato karfafa wanda yake ba musulmi ba ma'ana izazu ahli zimmati alal muslimin a fifita wanda yake ba musulmi ba akan musulmi dan musulmi ko shi ya bi Allah shi yayi hakuri ya bi abin da Allah ya ci ko ba haka bane ba shi yasa manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi dan nuna izzatul islam a cikin riwayar Imam Muslim yace la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam kada ku rinka fara wa yahudu da nasara da sallama in kun haɗu da su kada ku fara yin sallama idan an haɗu a hanya wa tarruhum ila adiyaqihi hatta hanya fa in a daula islamiyya ne da ake yin daula ta musulunci to hanya ma musulmi shine ya cancanta ba hanya ta kwarai dan shine ya bi Allah wanda ba musulmi ba kuma gefe yake bi to amma yanzu wannan ya zama tarihi ana dai bada labari ana karantawa almuslimun taraku dinahum musulmi sun watsar da addininsu wa taraku izzatul islam wa talabul izza min ghairillah sun nemi ɗaukaka daga wani Allah yau musulmin nan suna shirka a cikinsu ake bautar wani Allah akwai masu bautar kabari akwai masu bautawa rawani akwai masu sujada wa malaminsu akwai masu sujada wa, wa, wa, wa, sirikinsu akwai masu bautawa a, bishiya akwai masu neman mulki su je su yi tsafi su ci dan adam a daka dan adam a nike shi duka dai duk ana yi so kaga tunda aka dawo ana wannan kuma ɗaukaka kuma ta zamanto babu ita a hannunmu sai dai ta koma wurin mu yanzu mu din ne mu ake tatsa mu ba da harajin dole idan baka yi sharan masallaci ba ka yi ta kasuwa ai idan baka bi Allah ba ai ka bi wani Allah idan baka je kai noma a gonar babanka ba ka je kai noma a gonar wani haka ne ko ba haka bane ba in baka yi sallah ba kuma ka yi bacci in baka yi istighfari ba kuma ka yi surutu ɗayan biyu fa imma shakiran wa imma kafura mu ji alarma
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون
sai Allah ya ci gaba da yi mana hikaya dangane da abin da Yahudu da Nasara suke faɗa wanda ya fusatar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala mafi munin magana da aka faɗa a duniya kenan wannan zance Allah ya ce wa qalatil yahudu uzairu ibnullah yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne uzairu dan Allah ne waye wannan uzairun zamu ji labari wa qalatin nasara almasih ibnullah su kuma kirista suka ce yesu dan Allah ne yesu almasih isa dan Allah ne Jesus is the son of God wannan magana ba ta yi kyau ba kamar yadda Qur'ani ya faɗa yana da kyau duk ɗan Kirista ya saurari wannan magana dan mu fatan mu a fahimta a gane su Yahudawa barnar da suka yi suka ce Uzairu dan Allah ina so ku fahimci wani abu guda wannan yana nuna mana ashe Yahudanci da Nasaranci ba addini ɗaya bane ko da ko yanzu an ce an haɗa kai a haɗin baki ne ba haɗin kai bane saboda su waɗancan cewa suka yi uzairu dan Allah su kuma waɗannan suka ce masihu dan Allah kun ga daga sunan ma akwai bambanci wancan uzairu wannan kuma mai masihu shine isa kenan Allah ce zalika qauluhum bi afwahihim jama'a wannan maganganu ne na baka kawai maganganu ne na baka a baki kawai suke faɗa yudahi'una qaulal ladina kafaru min qablu suna kamanceceniya ne da kafiran da suka gabata suka faɗi irin waɗannan maganganu a shekarun da suka gabata kalmar yudahi'una ana nufin yushabihuna almudaha a larabci tana nufin almushabaha suna kamanceceniya ne ga kafirai kawai ko ka ce yuwafiquna qawlan ladina kafaru min qablu sun yi tarayya sun yi muwafaka ne da kafirai da suka gabata باعت النصارى قول اليهود من قبل ‘yan Kirista sun yi kamanceceniya ne da Yahudawa da suka fara faɗin wannan maganganu kafin wannan lokaci. Yahudawa suka zai uzairu ɗan Allah, su kuma Nasara suka ce Masihu ɗan Allah. Kuma yudahi'una qaulal mushrikina min qabl alladhina kanu yaquluna allata wal uzza wa manata banatullah. Imam mujahid yake cewa sun yi kamanceceniya ne da mushirkai kafiran makka waɗanda suke cewa da lata da uzza da manata talitatal ukhra kenan suka ce waɗannan gabaki ɗayansu ‘ya'yan Allah ne kenan ba ku kuka fara faɗa ba daman an ce lata da uzza da manata ma ‘ya'yan Allah ne an faɗa amma wanda suka faɗa ba su ci nasara ba kuma Allah ya musu faɗa akan wannan sai kuma kuma kuka dawo yahudu kuka ce uzairu dan Allah kuma kuma nasara kuka dawo kuka ce isa dan Allah Allah ya ce kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum kamar yadda suka faɗa dinnan ne waɗanda suka gabace su suka faɗi irin wannan sai ya zamanto zukatansu sun yi mushabaha ma'ana sun yi kamanceceniya da juna Allah ce qatalahumullah Allah ya tsine musu albarka ba ni na faɗa ba Allah ne ya faɗa Qur'ani ne ya faɗa kalimatu qatalahumullah Abdullahi dan Abbas yace ma'ana la'anahumullah Allah ya la'ance su ma ma'ana la'ana me ake nufi da la'ana at-tardu wal ib'adu ar rahmatillah Allah ya kore su Allah ya nesantar da su daga rahama ta sa sako ga duniya anan shine duk mutumin da yace Allah yana da dato sunansa Allah ya la'ance shi duk mutumin da ya ce Allah yana da ɗa ko lata ko manata ko uzza ko wani ko ma ba waɗannan ba wani ya ƙirƙiri wani abun ya faɗa kamar waɗanda suka ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne suka ce almala'ikatu banatullah mala'iku ‘ya'yan Allah ne su ma waɗannan suna ƙarƙashin qatalahumullah ai Allah ya la'ance su Allah ya nisanta su da rahama tasa da jin ƙayinsa anna yufakun ta yaya yaya ake juyar da su anna yusrafuna anil haqqi ba'da qiyamil adillati alai yaya aka yi ake juyar da su daga kan gaskiya bayan kuma an kafa musu hujjoji karara yanzu kai ya kamata dan kai kana da ɗa ka ce Allah yana da ɗa isan nan ya zaka ce isa dan Allah ne alhali ka san na na maryam ita ce mahaifiyarsa ko ba haka bane ba ga qur'ani nan ya bada labari yadda aka haifi annabi isa alaihi salatu wassalam ko ba ka bane wazkur fil kitabi maryam idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا lokacin da mala'ika jibril ya zo ke ne mata busa dangane da wannan ɗa da za ta haifa ta ce subhanallah ina neman Allah ya tsare ni da kai ina neman tsarin ubangiji da kai inda kai mai tsoron Allah ne qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya tace ya za a yin samu da ba wani namiji da ya taba saduwa da ni kuma ni ba karuwa bace qala kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا yace haka ubangijinki ya ga dama kuma haka ya faɗa kuma Allah ya ce zai yi wannan ne don ya sa Isa ya zama aya a bisa ɗabi'a ɗan adam ana haifansa ne tsakanin uwa da uba to yau za a haifi Isa babu uba don Allah ya sanya shi ya zama to aya linaj'alahu ayatan minna wa rahmatan minna kuma zai zama to jin kai ne daga gare mu sai Allah ce wa kana amran maqdiya a gaya wa maryam ai wannan an riga an gama ma experience shikenan an kammala ko kina so ko ba kya so ko kin yadda ko ba ki yadda ba wa kana amran maqdiya fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiya فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما ولن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله haka annabi isa alaihi salatu wassalam ya faɗa yace inni abdullah ni bawan Allah ne kaga ashe isa ba dan Allah bane qala inni abdullah kaji sunan annabi isa shine wa abdullah ba ibnullah atani alkitab Allah ne ya bani littafi wa ja'alani nabiyya kuma ni annabi ne wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا yace Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ni in zama mai albarka duk inda nake ka ji Qur'ani yace annabi Isa mai albarka ne a ko ina yake unzuru ila adli quran ku duba irin adalci na Qur'ani yanda yake yaban annabi Isa Qur'ani yayi bayani akan annabi Isa ya faɗi alkhairi akan annabi Isa ba mu koye ba Qur'ani bai boye ba ko musulunci bai boye ba yace inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu ha wa awsani bis sala Allah ya yi mun wasiya da sallah me yasa in kirista ba sa sallah amma idan an je Jerusalem ana sallah ko ba a sallah ana sallah da yawa daga cikin kiristoci sun je Jerusalem kaf suna dawowa suka ce ashhadu an la ilaha illallah wannan Muhammad Rasulullah suka kama yin sallah saboda Allah ya bada labari dama wa ausani bis salati bayan wannan kuma wa zaka kuma Allah ya ce in bada zakka Yesu almasihu ya ce Allah ya ce ne sallah Yesu almasihu ya ce Allah ya ce in bada zakka me yasa dan Kirista baya bada zakka ma dumtu hayya sannan kuma matukar ina raye zan yi sallah zan yi zakka kuma haka ya zo a tarihi annabi isa yana raye ya yi sallah kuma ya yi zakka wa barran bi walidati kuma allah ya mun umarni da in zamanto mai biyayya ne ga mahaifiyata ashe allah ya umarci ta yan kirista su bi iyayensu kamar yadda annabi isa ya ce ku bi iyayenku walam yaj'alni jabbaran shaqiyya to me yasa yan kirista idan iyayensu sun tsufa kuke ɗiban su ku kai su gidan tsofaffi ku ajiye su ku daina ɗaukan nauyin su wani bawan Allah ɗalibi na ne ya je China sayan kaya wanda yake harka kasuwanci da shi din ba musulmi bane sai ya ɗauke shi ya kai shi ziyara gidansa ya kawo musu abinci za su ci da ya je sai ya tarar da wani tsoho tukub ya yi furfura ya gaji amma tsohon nan shi yake ɗauko musu abinci ya ajiye musu ya ɗauko musu ruwa ya kawo musu ya ɗauko musu lemo ya yanka ya ɗauko tufa ya yanka ya buɗe musu abinci ya zuba musu a plate ya musu sabis ya musu komai da komai a shi wannan mutumi dan Najeriya ne ya ga wani abu garib tsohon mutum yana yi wa mutane sabis sai da aka gama sai yake tambayansa yake cewa wannan mutumin kuma wane ne sai yace is my father yace babansa ne yace babanka yace babansa ne yace ya ake kabar babanka yake maka wannan yace to ai wannan mai gata ne ma a China ai yace ai mu ai a addinin mu mu ai dukkan tsoho ko tsohuwa ko babanka ko mamanka in sun tsufa ana tattare su ne a kai su gidan can gidan tsofaffi gidan gajiyayyu a inda gwamnati take daukar nan su a je a zubar da su a can to amma ni yanzu na dauke shi ina kula da shi albashi nake biyan sa wannan aikin in yayi zan biya shi in yayi ba zan biya shi ba kaga tsaye kafirci ko kaga bambanci tsakanin musulunci da kafirci mu ko yanzu wannan tsohon lokacin zaka karar da rayuwarka kai masa hidima ka taimake shi abdullahi dan umar ya ruwaito hadisi ingantacce an wani bawan Allah ya zo da ya zo aikin haji da mahaifiyarsa malam tun daga garin su ya goyo ta a gadon baya tsohuwarsa ku ji da kyau yadda addinin musulunci ya ce mu bi iyayenmu mazan su da matan su mamansa ne za ta je aikin hajji lokacin ba jirgin sama babu mota babu babur ba komai wallahi haka ya goyo ta saboda tsohuwa ce ba za ta iya takawa ba ya goyo ta ya kawo ta har garin makka da aka zo garin makka tsohuwa ta shi ke dawa ke sa'ayi ta ce ba za ta iya ba kafa ta lalace ya ɗauke ta a gadon baya ya yi sa'ayi da ita ya goya ta ya yi dawafi da ita ya goya ta ya kai ta mina ya goya ta ya kai ta arfa ya goyo ta ya dawo da ita wurin jifa suka gama duk abin da za su yi mata aikin hajji duk tana gadon bayansa kai a riwaya aka ce wallahi tsohuwan nan idan ta zo yin bawali ko za ta yi bayan gida kashi wallahi ya ce haka nake durkusawa in kwanta in tsuguna haka za ta tsuguna ta biya bukatar ta ta yi tsarkinta tana kan gadon bayana ni kuma in tashi in dauke ta ya zo gurin abdullahi dan umar ya ce ya kai abdullahi dan umar ko ya zo gurin umar yake cewa shin na biya mahaifiyata hakkinta da ke kaina sai ce wallahi baka biya ta ba ko yankan farshi ko yankan farce baka biya mamanka ba ka duba fa wato mu addinin musulunci babu abin da zaka yi ka biya babanka kuma ba abin da zaka yi ka biya mahaifiyarka wannan shine adulul islam kuma kowa ya bi babansa ya bi mahaifiyarsa dan in ka bi su kai ma naka yayan za su bi ka idan kuma baka bi iyayenka ba wallahi tallahi yayanka ba za su bi ka ba kai da yawa ko kai kaɗan rayuwa ce ga ta nan bismillah daga nan har iyadu وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا التي ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد كدنا الله كي ما كان لله an yattakhidha min walad Allah ya ce ai bai dace da Allah a ce Allah yana da da ba Allahu akbar Allahu akbar Allah da kansa yake cewa bai kamata ba bai dace ba ai bai cancanci ubangiji ba ma kana lillah an yattakhidha min waladin subhana sarki ya tabbata ga Allah idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah fa in ya yanke hukunci akan abu cewa yake abin nan kasance kawai sai ya kasance wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu Isa ya ce Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijin ku yan kirista Isa ya ce Allah rabbi ubangiji na wa rabbukum kuma shine ubangijin ku kenan dan kirista da kai da annabi Isa ubangijin ku daya Allah daya kuke yi wa bauta so Isa din ba Allah bane ko ba dan Allah bane هذا صراط مستقيم wannan ita ce hanya miƙaƙƙiya ainihin wadda ta miƙe zuwa gaskiya tarwal ba tafsirin suratu maryam muke yi ba da ita muke yi da sai mu biyo ayoyin mu fassara su gaba ɗaya ku ji abin da Allah faɗa amma na tsunto mana ne dan ya zama to abun kafa hujja da dalili so a nan gurin maganar da suka ce su Isa dan Allah ne ko Uzairu dan Allah ne wannan ba daidai bane um, wannan Abdullahi dan Abbas yake cewa Yahudu sun ce Uzairu dan Allah ne saboda shi Uzairu da sun kasance akwai attaura a tattare da su da kuma attabut wannan akwati da ake faɗa sai suka lalata attaura suka batar da attaura suka wulakantar da attaura su yahudawa kenan wannan ina kawo muku tarihin abin da ya faru yaya aka yi suka ce uzairu dan Allah ne shikenan sai suka kama aiki da wani attaura ka duba su kansu yahudun fa attaurar da Allah ya turo musu sai suka ajiye ta gefe sai ba su yi aiki da ita ba wannan yake nuna maka ɗabi'a ta dan adam littafin da Allah ya bawa mutum sai ga yake aiki da shi yana aiki da wani abu yanzu misali mutane ga Qur'ani Allah ya sauka musu sai suka ajiye Qur'ani suka kama constitution suna aiki da constitution hukuncin wani Allah hukuncin wani wani mutum mutum gajiyayye mai barci mai fitsari mai kashi mai bayan gida mai son zuciya mai ra'ayi da ya ajiye doka shin fada amma gani Allah da aka saukar daga sama sai aka ce ba za a aiki da shi ba sai ake aiki da maganar wani Allah ɗabi'a ɗan adam kenan sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba so yahudawa sai suka ajiye ita kanta a taurar ba su yi aiki da ita ba sai suke aiki da wani gaskiya sai Allah ya ɗauke wannan akwati sannan kuma a taurar ya mantar da su aka shafe attaurar gaba ɗaya suka neme ta suka rasa ko munan da ba dan addu'ar da annabi ya mana ba ai wallahi abinda wannan al'umma take yi da sai an shafe qur'ani na an manta da shi ka zo ka samu hafizin qur'ani ina qur'ani yake a neme shi a rasa ya buga ya buga ya nema ya rasa saboda ƙarya ta yi yawa zalunci ya yi yawa ha'inci ya yi yawa cin amana ya yi yawa yaudara ta yi yawa munafukai su ne manya azzalumai su ne shugabanni wane ne wane ne gashi nan dai abubuwa da yawa waɗanda suke na kirkin na ƙware an ƙi a ba su dama bara a taimake su ba yawan kana da gaskiya da man gwanda kai kwana in baka da gaskiya kuma da kai ake kamar yadda gashi nan dai duniya ko ina ana gani sai dai Allah ya gyara mana Allah ya ɗauke wannan ya mantar da su sai shi uzairu wannan uzairu din a cikinsu a wannan lokaci sai ya ta addu'a yana kiran Allah ya miƙa wuya ga Allah ya yi ta addu'a yana ta ibada sai Allah ya dawo da wannan attaura din cikin zuciyarsa mana shi din shi kadai sai Allah ya dawo masa da littafin yana nan yana sallah wata rana yana miƙa wuya ga Allah tabaraka ta'ala sai ga wani haske ya sauko masa daga sama kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa daga sama ya sauko sai ya shiga cikin cikinsa kawai sai aka dawo masa da attaura kawai sai ya kama shela cikin mutanen sai yana cewa ya qaum ya ku mutane qad atani Allahu at-taura wa raddaha ilayya mutane ya ku mutane ku dawo Allah ya bani attaura kuma ya dawo min da ita suka zauna zuwa lokaci mai tsawo suna tare da shi daga nan suka gane a lalle uzairun nan ashe wani bawan Allah ne mai matsayi kenan to daga nan malam matsayin da za su bayi sai suka ce ma kawai ya zama dan Allah yanzu kawai shikenan wannan sai ya sa ya zama dan Allah wannan kawai sai ya sa ya zama dan Allah a'a wannan bai zai zama dalili ya zama dan Allah ba haka imamu tabari ya kawo wannan kissa a cikin tafsirin sa da kuma haka yazo kuma cikin durrul mansur to Allah dai yace qatalahumullahu anna yufakun Allah ya tsine musu Allah ya la'ance su tir da wannan abin da suke aikatawa yaya yaya suka bari ake juyar da su daga gaskiya to sai Allah kuma ya ce mai aya ta karshe
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون Allah yake cewa dalilin da yasa ya la'ance su shine kasan Allah baya abu haka dole sai da dalili mai karfi tabaraka wa ta'ala yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah waɗannan mutane sun riki wato manya-manyan malamansu da masu bautarsu da makarantarsu kalmar ahbarahum wa ruhbanahum tana nufin ubbaduhum wa qurra'uhum ay ulama'uhum wa qurra'uhum malamansu da makarantarsu su suka rike su a matsayin iyayen giji ba Allah ba da Allah ku kula da wannan aya din me yasa Allah ya tsine wa yahudu da nasara saboda sun rike malamai da makarantan cikinsu su ne iyayen gidansu komai sai suka miƙa wa malamai suka dawo suna bauta wa malamai akan su bauta wa Allah idan sa'a ne sai su neme ta a wajen malamai in addu'a ne sai su ce malami ne kawai zai musu kuma komi ma dai malami shine zai faɗa kawai sai suka dawo maimakon su bauta wa Allah ɗin sai suka bauta wa wani Allah al-ahbar ana nufin al-ulama jam'i ne wahid ɗinsa mufrad wato singular ɗinsa shine hibir ana cewa hibir ko a ce habr shi yasa ake ce da abdullahi dan abbas habrul umma babban malami na wannan al'umma ɗin kenan ruhban a cikin nasara su ne masu bauta a cikin coci su ne ruhbaniya wanda kullum suna kasancewa a coci malaman coci kenan a nan riwaya ta zo daga adi ibn hatim ta'i Allah ya yarda da shi ya ce na zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan adi din da kirista ne wanda yana da kyau kirista su ji wannan kissa su ji wannan hadisi adi ibn hatim ta'i ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da cross a wuyansa ashe tun daɗin su waɗanda ba musulmi ba suna sa cross cross wannan cross da ake gicciyawa a samu kuma a musulunci aka ce haramun ne mutum musulmi ya sa cross ko a hula babu cross ko a riga babu cross ko a mota ko a gida ko me manzo Allah ya ce ko wucewa kai bishiya alamar bishiya kaga tayi cross ka tsaya ka karya itacen saboda wani abu ne da aka yi shi don fada da Allah da fada da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da addinin musulunci ma umuman to wannan bawan Allah ya zo da kuros na zinari a wuyansa sai manzo Allah ya ce da shi ya adi itra hadal wasan an min uluqika ya adi ka cire wannan gunkin daga wuyanka annabi ya ambaci kuros da matsayin gunki wanda irate kuros a wuyansa kamar ya rataye gunki ne in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ina musulmin da suke tafiya kasuwanci kudu sai mutum ya rataye cross kurin a wuyansa ya sa gajeren wando don saboda an ji kurin didde ne na'am akwai su da yawa suna nan in mutum zai tafi onacha ko zai tafi sai ya nemi gajeren wandon sai ya daura ya samu shaddin sai ya sa ya dauki wannan ya goga ya share kansa ya kwalkwabo ya wanke gemun sai ya share gaba daya ya race cross saboda zai je neman kuɗi manzo Allah ya ce da wannan abun wasan ne shi ba addinin musulunci seti ne kaifi ɗaya ne malam ba raba kafa ya islam ya alkufur ko dai musulunci ko kafirci ko namiji ko mace ko kana sama ko kana ƙasa ko fari kake ko baki kake zaɓi ɗaya ko miyar kuka ko miyar ganye ko ba gama ne ba yawwa ba za su taɓa haɗuwa ba ya ce ka cire wannan abin daga wuyanka gunki ya ce fattarahtuhu sai na jefar da shi sun manta haitu ilai sai na ƙarasa wurinsa mana ya tafi ne tun karo annabi ya ce kai adai ya ce cire wannan gunkin daga wuyanka kafin ka ƙaraso cire shi sai ya cire ya ce sai na ƙaraso gurin annabi ina zuwa gurin manzan Allah sai na je na karanta wannan ayar ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riƙi malamansu sun riƙi ainihin masu bauta daga cikinsu su ne iyayen giji sun watsar da Allah sun riƙe wani Allah an sai da manzan Allah ya kawo ƙarshen wannan aya sai shi adi ya maza ya ce ya rasulallah ya manzan Allah ina lasna na abuduhu mu fa malaman nan namu fa fasto fasto fada fada din mu mu ba bauta musu muke yi ba in ji adi ya ce ba bautar su muke ba sai manzo Allah ya ce alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu ah yanzu ba suna halatta muku abinda ko sun hana haramta muku abinda Allah ya halatta muku kuma ku haramta ba wa yahilluna ma harrama Allah fatastahillunahu sannan su halatta muku abinda Allah ya haramta kuma ku halatta din sai adi yake cewa qultu bala ce eh kwarai ku haka ne gaskiya qala fatilka ibadatuhum annabi yace to ai wannan shine bauta din haka imamu tabari ya kawo wannan hadisin a karkashin tafsirin wannan aya din imamu tirmizi ma ya kawo shi a tafsirin suratu bara'a yace hada hadisin gharibun la na'rifu illa min hadisi abdussalam ibn harb wa utayf ibn wane ne har zuwa karshe sa'alabi ya ruwaito shi da wannan isnadi haka imamu al-waqidi ya ruwaito shi da sauransu haka imamu al-baihaqi ya ruwaito shi da sauransu imamu suyudi ma ya kawo shi a ibnu sa'ad da abd bin humayd da ibn al-munzir da adi bin hatim da waye waye da surwaito shi kamar yadda yazo a cikin takhrij ahadith al-kashaf yazo a cikin durrul mansur haka yazo a cikin jami' bayan al-ilmi wa fadlihi li ibn abd al-bar duk da cewa wasu malamai suna yin magana akan isnadin wannan hadisi din um, kamar yadda muka kawo shi anan anan abinda za mu fahimta anan shine ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya rataye cross ba wannan ma hadisin ba a je wannan hadisin ma inda wata magana a kansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana mutum irate cross a tattare da shi kamar yadda muka kawo muku cewa annabi ya ce ko a jikin bishiya ka ganshi to ka cire saboda ba shi'ar ne na musulunci ba shi'ar ne na gairul musulmi malamai suna faɗa cewa dukkan mutane na duniya gaba ɗaya a al'adarsu suna rataya ne akan ɗabi'ar mutane suna rataya ne akan abubuwa guda uku akan malaman gari sannan akwai masu bauta gari da kuma masu kuɗi waɗannan su waɗannan turaku guda uku mutane suna da tasirin ratayuwa a tattarar su da yawa za ga suna bin malamai a gari ko ba ka bane wannan malaman ko na wace kungiya ko na wace jama'a ko na wani addini duk malami a cikin al'umma a cikin jama'a sa yana da daraja haka ne sannan mai bauta duk mai bauta mai yawan bauta wannan bautar ko a addinin musulunci yake bautar a addinin musulunci ma bautar kala kala ne akwai bauta ta bid'a yanzu akwai wanda za a bashi zikiri na bid'a ya je ta bautar da kansa ya ta wasu salatai wanda ba Allah ya ce ai ba ba manzo Allah ya ce ai ba ko ba haka bane shi ma dai yana gani yana bauta to shi ma zaka yana da masoya mabiya akwai kuma mai yin bauta din ta sunna zikirinsa na sunna annabi ne ya ce ayi karatun qur'ani da azkar wanda suka zo a riwaya ingantattu to shi ma zaka yana da mabiya haka masu kuɗi wannan kan ba sai na muku sharhi ba ko ba gaba ne kowannen kunan yana da jama'arsa yana da mabiyansa kenan masu kuɗi malamai masu bauta waɗannan su suke rike da zuciyar al'umma to shine abdullahi bin mubarak yace wa alhabd wa hal baddala yace wa hal baddala ad-din illa al-muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha ai ba waɗanda suka canja addini suka yi aiki da ra'ayinsu wani lokacin irin waɗannan kamar misalin masu mulki a wata riwayar an ce har masu mulki kuma ya kamata daman shiga duk mai mulki yana da jama'a wannan mulkin na siyasa ne ko na gwamnati ko kuma na sarauta ko na gargajiya suna da jama'a abdullahi ibn mubarak yake cewa waɗannan in dai ba a samu tsoron Allah a cikin su ba masu mulki ba tsoron Allah to lalle za a bata addini masu bauta ba tsoron Allah to lalle za a bata addini mai kuɗi idan bai da tsoron Allah lalle za a yi barna ina fata ana fahimta to yace babu waɗanda suka lalata rayuwar mutane matukar ba an ji tsoron Allah ba irin waɗannan to shine manzon Allah yake cewa wannan bawan Allah ya cire wannan abun a wuyansa dan ko ba umarni ne na Allah ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba yace sun riki malaman su sun riki ainihin mabiyan wato masu bauta cikin su wal masih ibn maryam haka kuma sun riki Isa dan maryam ittakhaduhu ilaha sun riki Isa dan maryam shi ma a matsayin Allah wa ma umiru illa liyabudu ilahan wahida ba a umarci mutane ba sai dan su bautawa Allah shi shi kadai kar ku bautawa malamai kar ku bautawa masu bauta ai masu kuɗi kar ku bauta wa masu mulki kar ku bauta wa masu sarauta kar ku bauta wa isa ɗan maryam kar ku bauta wa uzairu ku bauta wa allah wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida kar ku bauta wa kowa ba a umarce ku ku bauta wa kowa ba sai allah shi shi kadai la ilaha illahu babu abun bautawa da cancanta da dacewa in ba Allah ba subhanahu amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah dangane da abin da ake shirka ake hada shi da wani kamar yadda muka sha faɗa muna maimaitawa wannan al'umma din tana da buƙatar a yi mata wa'azi musamman dangane da riko ga malamai malami abin da aka ce kai wa malami kai masa da'a kai masa biyayya in yayi da'a wa Allah yayi da'a wa manzon Allah tabaran da zaka sa wajen bin malami shin malamin nan abin da ya faɗa Allah ya ce ayi shin abin da malamin ne ya faɗa manzon Allah ya ce ayi to anan ake wa malami biyayya ake girmama shi ake mutunta shi ake karrama shi amma yayin da malami ya ajiye malantar yayi amfani da rawanin sa na malanta yayi amfani da matsayinsa a cikin al'umma wasu marasa gaskiya suka yi amfani da shi ya zo ya sayi aka saye shi aka lale aka biya kuɗi sannan ya zo ya umarce ka da wani abu wanda Allah bai yarda da shi ba to anan gurin idan ka yi masa da'a daidai kake da wanda ya rataye cross kai wa cross kurus da kenan ana yi wa malami ne biyayya idan ya bi Allah ya bi manzon Allah yanzu abun kunya abun bakin ciki a kasan nan aka samu mutane suna yi wa malami sujjada fa sujjada mutum ya kafa goshinsa don Allah malam mutane kuna son gaskiya kuna son Allah ka kafa goshinka mai daraja wurin da yafi ko ina matsayi ka kafa goshinka a ƙasa kana yi wa malami sujjada kuma duniya tana gani ko malami yana kallo shi yana jin daɗi abinda ake yi wa Allah to me ya rage wa ubangiji me ya saura me kake wa ubangiji sama da sujada din to ka zo kayi wani malami mutane kuma sai su zauna sai su ce wai duk abin da malami ya faɗa ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane wai su suna tare da shi akwai mutumin da aka ce malamin ka ba kan daidai yake ba yana kan bata yana kiran mutane zuwa ga bata ya ce wallahi ko jahannama malami na yake kira wallahi sai na shiga in daga baya Allah ga dama ya ciro ni haka ya faɗa saboda diga ne shi bai da hankali to sai ku yi hakuri saboda lokaci yayi abinda muka faɗa ne daidai muna roƙon Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure yau yau na diran mana ko ko in ce na diran musu ko mana dai gaba ɗaya zan ce yau wa'azin na malamai ne ya kare sai a yi hakuri Allah rufe asiri سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك muna sanar da yan uwa cewa insha Allah ta'ala ranar asabar da safe za a fara karatun mata da aka saba a masallacin Lami da Wako insha Allah ta'ala bayanin tafsirin yamma kuma za a ji sanarwa insha Allah ta'ala ko zuwa gobe bi idnillahi tabaraka wa ta'ala zamu rinka fara karatu karfe 8 da rabi daidai bi mashi'atillahi tabaraka wa ta'ala Allah ya mai da kowa gida lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh